Rasulullahi masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hawal mutayyimu shine mai dimauta ne mutayyimu wanda yake mai dimauta ne hadiri tunani na ya tajamjamu yana kaiwa yana kamowa ne fihi a game da shi madaddahari tsawon zamani ni koyaushe tunani na a game da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Hakika widadu saman zan Allah halla ya sauka fi sau da'i kalbi a tsakiyar zuciyata. Yalla wanda yake wani gwanin magana, gwanin wake yana da wata magana da zai faɗa a game da wannan, yana da magana da zai faɗa a game da wannan. Ai sai di busiri mai alburda. wanda malamai da yawa suke cewa wa fati hijira ta ɗari shida da cas'in da shida ɗari shida da cas'in da shida a to bai bar wata magana ba ga duk mai son ya faɗi wata magana in dai a fagen yaban manzon Allah ne haka nan ka abu nu zuhairin da kuma ka abu nu malikin a manzala sallallahu alaihi wasallam yana da mawaka biyu wanda kowannensu sunansa ka abu illa iyaka ɗaya yabansa ya fi yawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine Ka'ab ibn Malik wanda shi mutumin Madina ne to kuma akwai Ka'ab ibn Zuhair mai lamiyan nan mashuriya ba na Su'adu haka nan Hassanu mai yabo ta kallamu duk wayannan sun faɗi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hakika Qur'ani ya faɗi gaskiya yana mai yaban tadodin manzo sallallahu alaihi wasallam Ƙur'ani ko wa zikiru haka mu Ƙur'ani ko ya fi komai kyautatawa maganar Ƙur'ani ita ce gaba da maganar komai. Zatinsa ta isan masa ayabo, zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai na zatin nasa na ayaba ne. Baki ɗayan sufofin na yabo ne, wasu matu haka nan kuma sufofinsa, baki ɗayan sufofinsa ko ko simatu sunayensa, duk sunayensa suna nuna yabo ne a gare shi. Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam sifa ne wanda yake ya tare da baki ɗayan yabo, mai yanke magana a nan, mai yanke magana a nan. Na tuna manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam na tsakiyar jejina, hakika jirgi ya gudana da mu, yana yanke jejina, yana yin murya. Hakika mahaya sun yi minna, suna cikin minna. wasu a cikinsu bacci suke amma ni wutar bege na da so tana ƙara ruruwa mafi raho kogi wanda yake mai kewayewa wato teku yana sawa tuna zubar baiwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yadda kaga ruwan teku yana ɗaugawa yana birin ƙasa to haka ma kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take abul kasimi shine kogi wanda yake cike da ruwa mai girma yana tunatar da ni wurin da ake kira wadin naka yana tunatar da ni baki'a ta manzo sallallahu alaihi wasallama Akwai soyayya, akwai bege gare ni ga dutse mai santsi wadda take a wajen Madina. Yalla kwanuka za su yafe wa bawa za su yi rangwame ga bawa cewa ya samu ya koma zuwa gare ta, hakika zuciyata tana cikin wahala. Ya kusata a ce na samu komawa zuwa ga madina ina ma a ce zan samu haka ɗin a masoyi abin yi wa rangwame ne iza ma ta manna in ya koma kulle-kullen wato tunanin ya za a iya samu saduwa da masoyansa zan samu a ce na kafa hemata nan ga madina zan samu a ce na sauka ga madina na kafa hemata a madina Ina saukanan gare ta warkar da ciwon da ke cikin zuciyata a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama. In kosar da kishirwa baki ɗaya laifuka ta rushe a wannan waje. A gaisuwa ta tabbata bisa wanda shine fiyayyen halitta gaba ɗaya shine na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. gaisuwa ta tabbata a bisa wanda soyayyarsa sansa yake sa miki ga zuciya gaisuwa ta tabbata bisa fiyayyen kaburbura gaba ɗaya gaisuwa ta tabbata gare shi shi ne mafi kwarjini shi ne mafi girma gaisuwa ta tabbata bisa bishirya da bayi shi na na mamadu sallallahu alaihi wasallam gaisuwa ta tabbata bisa wanda yake fiyayyen halitta shi ne mafi girma salatu wa taslimin salati da taslimi su tabbata gare shi tare da alayensa masu girma da kuma sahabbansa da wannan zan cika wannan kasida tawa da salatin da taslimin zan cika ta kuma cikawa ma ta hakika ni da salati da salami ga annabi sallallahu alaihi wasallam zan cika mahamin fuadi hubba laila wa tasmi wadadul imamin bil mudassami wadarul imamil hashimi sai shugaba wanda yake daga banu hashim al-mufahhami abin girmamawa maha ya shafe hubba laila san wadda ake kira laila watan nami ko wadda ake kira tandamu min fuadi daga zuciyata san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar san waninsa ba a zuciyata mai kora masu bege ya kora ni bi zikirihi da ambatansa kai mai korawa kai a sannu sannu rifkan ka tausasa da masoyi almutayyami wanda yake abin ɗimautawa shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake abin yabo shine muhammadu wanda yake kowa tsayawa da yabo ga Allah shine muhammadu wanda yake abin zaɓi masoyi na ubangiji wanda yake bai da farko Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi ne ɗaha wanda wato ya kunshi zama wasu asalin na dukkan halitta akim shi ne wanda baki ɗayan annabawa suke zuwa kafin zuwansu wato ya zamo duk an tashe su ne a gare shi shi ne abin zaɓi shi ne mai albishir mai gargaɗi zaki matuƙar zaki sadauki kamar zaki a san mai shafe kafirci wanda yake fitila ya ja ni zuwa gare shi amma kuma gashi an min da baibayi da sababin laifufukata wa zai lamince min ya sanya min tsani manzo ne amintacce shi mai shiryarwa ne rahama ne ga halittar allah gaba ɗaya shine abul qasim abin taimako wanda yake kariya ta kibiyoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i da daddare ya zo mana da salloli har guda biyar jamuma sallolin nan muna hawa ne zuwa hadarar ubangiji a sallar duk sallar da muka yi to inda mun yi ta ta hakika to mun hau ne har zuwa hadarar Allah amma fifiko ya tabbata ga wanda ya fara zuwa da farko manzo sallallahu alaihi wasallam ko da yake mu ma dai urujin muke to amma urujin manzo ai shine uruji na hakika manzo Allah yayi wasiya da a kula da sallah lokacin komawarsa ga Allah karshen abin da manzo Allah yake faɗa as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da bayunku ku kula da sallah ku kula da bayunku yana mai karfafa haka kuwa a cikinta ne bawa yake samun baki ɗayan cigaba baki ɗayan cigaba yana cikin sallah ra irin yadda yanzu ake ba musamman matasa sai su ringa ganin kamar sallan ma wani anya ba komawa baya ba ne me za a ce sai an yi alwala da wuri ko sai an shiga masallaci ko a tsaya dai a yi ma baya baya alhali duk ci gaba yana cikin sallah duk ci gaba yana cikin sallah Kun ka tashi warka anna kai ruku'u lahu ga Allah wa bihi kana kuma mai neman taimako daga gare shi don nuna kaskan da kai kai tsayuwa kai ruku'u don ka nuna kaskan da kai ga Allah in kai haka kaga hutawa ga zuciyarka kaga sanyin idanu daga feye mai ni'imta ba matukar kan tsaya kana mai karatu bayan kayi alwala kuma ka zo da sujada bayan kayi ruku'u abin girmamawa to haƙiƙa lagado yadda an kalmar safato an naɗe tafiya daga gare ka ka sadu ga Allah kai tsaye a fili ka samu saduwa zuwa abin so shi yasa ka girmama Allah ka girmama shi muna godiya godiya ko wadda take abin karfafawa ga ubangiji na mai tafi da komai na wanda shine ubangijin al'arshi bisa samar da banzo abin zaɓi abin zaɓi asiri na wanda yake abin ɓoyewa muna godewa Allah da ya ba mu manzan Allah sallallahu alaihi muna godewa Allah da ya sami da manzan Allah muna godewa Allah kuma da ya sanya mu a cikin al'ummarsa ina roƙon ubangiji ya tabbatar da duk abin da nake kauna ga addini na da kuma duniya ta don albarkacin ɗaha wanda yake abin girmamawa ni dai kyautocin da zan yi shine in yawaita sallah in yawaita salati ina mai gaisuwa bisa wannan taska mai girma wadda take a babboyewa wadda take a babboyewa قد ما كل ظالم محمد المختار yace na amince da manzo wanda yake mai shafe duk abin da ba a so mai shafe duk abin da yake mai cutarwa ga bayi gar ma kula zalimi da hakika ya shafe duk wani azzalimi waye wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake abin zaɓi hasken halittu ni ina fawwara lamura na zuwa ga Ubangiji halin kasancewa ta ina mai biyayya cikakken biyayya ga tafarkin fiyayyen halitta wanda yake kogi ne na girmame-girmame abinda na mai da hankali a kai ya ban janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk daɗewar kwanuka matukar kwanuka ni ba ni da wani abu da na mai da hankali gare shi in ba yaban manzo ba sallallahu alaihi wasallam ina ɗaukaka albarkacin yaban da nake ga manzan Allah burbushin tauraron da ake kira suha ko taurarin da ake kira na'im a na amince da shi a halaye na biyu wato da halin yalwa da halin kunci da halin kabaru da halin basto ni mai hidima ne ga ɗan hashim a kowane hali nawa Namintu na lamince sar da madayin jera ya bai lahu gare shi ma ishtu matukar rayuwata. albarkacin wannan yaban da take je da nake ta jera su ga manzo sallallahu alaihi wasallam gari na zai samu daukaka kusa biranen salim san salim wato garuruwan da da duk manyan yan kasuwa da manyan masu mulki suke zaune a kasar senegal na Allah bai nufa ba masata kalbi ya kawo abin da yake munanawa ga zuciyata Allah bai nufa haka ba ko a ce na kaskan da kai ga wani azzalimi mama kuntu halima ahmadi matakar dai ina nan a matsayin mai hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zan hidima ga manzon Allah to Allah ba zai taba yadda ba a ce wani ya muna na zuciyata ko a ce na kaskan da kai ga wani azzalimi Isan da wani lamari ya saukan min, to ba abin da nake sai in koma ga yaban manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai min tsarabar abin da ya huce tunanin duk wani masani. Na harbi fuskar abokan gaba da shi da ƙungiyar abokan gabar. ina yin timbe da takobin abin zaɓi wanda yake shine fiyayyen cikamaki na manzannin Allah. Makiyan nan kullum suna ta yin kisfewa suna ta yin zalunci ga janibi, janabi, janibin wannan mai yabo ga manzo sallallahu Alaihi wasallam koyaushe ƙoƙari suke su ga sun taɓa wannan mai yaban ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. shi ko isassa da Allah ne, Ubangijin halitta gaba ɗaya. Ya Rasulallah na kawo ƙara zuwa gare ka, hakika ni ba ni da mai taimakawa, ni kaɗai ne wulaƙantacce a idanun mai kwakwanya mai tsananin gaba. ni ba gani suka yi na tara runduna ba ba gani suka yi na yi tanadin wasu kaya na yaƙi ba ba kuma wani mai taimakawa a waje na in ba ambatan wanda yake ba hashimu ba yanzu ya rasulallah ka kyale ni a halin cewa duk wanda ya ga dama sai ya iya zuwa ya taɓa zanibi na ya zalunce ni alhali ba a ganin alfarmata daga soyayya da nake wa fiyayyen manyan jama'a ina kiransa ya daha ya ahmadu ya wanda yake akibu abinda nake roƙo ka tsamo wannan ɗan bawa daga dukkan maƙiyi da duk azalimi na komo zuwa gare shi ba wani abin da nake nema sai ko samun taimako daga gare shi hakika zai kare ni daga sharrori daga wanda suke sandararru da kuma mutane tumbe ya tabbata gare shi da take tumbike kafirci waye zai lamince min timbansa a ce ta doshi ma'abuta zalunce-zalunce na rusa abin da suka ɗaukaka da saba min yabo na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suke nema sai ya koma kamar mafarkin mai bacci ya ubangijin halitta ya wanda yake mai tsayawa da adalci ya ma'abucin riko na azaba ina roƙonka ka rinjayi baki ɗayan abokan gaba ka ije min ya fiye mai jin kai gaskiya ne ba wani laifi muka yi musu ba masu gaban nan da mu ba mu taba su ba amma abin da ba sa so daga gare mu shi ne tsayawa biyayya tafarkin wanda ka aiko gare mu abin da ya kawo gabansu da mu biyayya mu ga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kogin karamci shi ne kogin baye-baye wanda shine annabi na shari'a zaki ga abokan gaba mai ba da baye-baye ya bayyana dukkan alamomi ga ma'abuta shari'a ya nuna mana tafarkin gaskiya matukar mai nasiha ƙarshen nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga al'umma salatu ta tabbata gare shi ahlil marahimi ma'abuta tausayawa wallahi in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faku daga gare mu to ai addinin sai na nan bai faku ba mu ci gaba da riko da addinin muna rike da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya riko da addinin manzan Allah to yana riko da manzan Allah mai taimakawa addinin manzo zai hau ga mafi nisan tsanin nuka hakika masu taimakon addini na musulunci addini da yake mai sauki sun tarar da daraja wanda ya hidima gare ta zai samu ɗaukaka bisa duk wani mai hidima a shi ne gaskiya manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne gaskiya ko addininsa shi ne gaskiya shi ne haske wanda yake a fili ni na ci gaba da tafiya a kansa bisa turmuza hancin waɗanda suke kamar dabbobi wanda duk zai ce ka babban tsarin addini ai ya zama dabba kuma kai ma an ka saurare shi ka yadda ya mai da kai dabbar ya bayyana gare ni cewa lamari gaba daya na Allah ne shi kadai da sanda ubangiji ya nufa bawa sai tare da dukkan ganima na nuna juriya ga irin abin da nake gamuwa da shi ubangiji na mai yaye baki ɗayan bakan ciki na ne yawa ne kana ganin rubana da mai da yawa wanda zai zo yana da dama akwai wanda zai yake a yanzu ya sa ni a gaba amma nan gaba sai ya zo shi da kansa ya yi nadama ilahul baraya ubangijin halitta zai mai da halina wa hawa salon alhali yana mai sauki miyar saru abin horewa sannan ubangijin halitta zai juya halayen azzalimi ubangijin da yake duk abin da suke yana kula da su a gabansa suke komi shine mahalicci na shine mai tafi da komi nawa idan sun hada cikin aikin da yake ba daidai ba wa zai lamince min wanda zai iya ganar da su cewa abin da suke ba daidai ba ne ubangiji mai gani ne masani ne mai iko ne saukar da azabarsa rukonsa mai tsanani ne ga abokan gaba ba abota zalunce-zalunce ina yin salati ga wanda yake fiyayyen halitta shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam عليه صلاة الله salatu la ta tabbata gare shi daga duka wanda yake tsaye da lamarin Allah له من إلهي كل أرض صلاة salati ya tabbata gare shi daga wajen ubangiji a gwargwadon duk ifta ido عليه صلاة salati ta tabbata ga manzo تؤثر براسه da mai lissafi mai rubutawa ba zai iya lissafa ta ba ta fi karfin lissafinsa عليه صلاة الله salatu lasu ba salamu su tabbata gare shi وعلى آله tare da alaye da sabai koguna masu cika da ku- da ruwa
به وإليه منه عنه عليه bihi salatin nan fa ana yi musu ne da shi sababin yi musu salatin zamowarsu nasa alayen manzan Allah nasa ne sahabbansa ma nasa ne wa ilaihi salatin kuma duk da kai ga alayen manzan Allah ko ga sahabbansa to karshenta dai za ta koma ne ga shi manzo sallallahu alaihi wasallam tunda dai domin matsayinsu ne a wajensa kai musu minhu kuma daga gare shi ne shi ne ya nuna a yi musu anhu kuma daga gare shi ne alaihimu salatin ya tabbata gare su Allah ya saka ni.
da duk wanda ya bi su daga wanda yake sallah ko yake azumi salatin da salamun su tabbata ga duk wanda ya tsaya biyayya ga alayen nan da sahabbai daga wanda suke tsaya yin sallah da masu tsayawa yin azumi أجب يا إلهي دعوتي ubangiji ina roƙonka da addu'o'in nan da ne ka amsa Amin.
ثم سمي يوم kuma kai salati ga manzo abin zaɓi mai ba da duk wata riba دعوت إلهي na roƙi ubangiji ليس للدهر غيره ba ni da waninsa tsawon zamani وهو الواحد ubangiji shine mai baiwa المؤتي wanda yakan yi baiwa ga wanda yake na kirki da ma wanda yake azzalimi ko wanda yake azzalimi ma da abin da ya samu dai wa ya bashi Allah ne ya bashi ba shi yi wa kansa ba wani ne can kuma daban ya bashi ba Allah ne subhanahu wata'ala ya bashi alhamdulillah Allah ya amsa addu'a Allah ya amsa mana Amin shehu.